الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقه ناصر الحج بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين mun gode wa Allah madaukakin sarki wanda ya sake nuna mana wannan zama cikin wannan zawiya ta Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu a wannan rana ta ɗaya ga watan Ramadana hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da biyu ga watan uku ga watan hudu a miladiyar haihuwar annabi isa alaihi salatu wasalamu shekara dubu biyu da ashirin da biyu muna cikin suratu ali imrana wanda kamar yadda aka sani al'ada ta wannan tafsiri mukan faɗi maudu'u har ra'isi na kowace sura wanda kamar ita wannan sura abubuwan da take karantaswa na taƙawa na jin tsoron Allah da neman mutum ya addu'a ya dogara da Allah Allah shi ke zaɓan wa mutum abin da ya ga dama ma'ana ya zaɓa mishi abin da ya fi alkhairi sannan tana karantar da wato ladabi da kuma hangen nesa. Allah madaukakin sarki ya ce, wasari'u ila mafiratin min rabbikum ku yi ƙoƙarin gaggawa, ai isir'u ila ɗalabin mafiratin min rabbikum ku yi ƙoƙarin neman gafarar Ubangiji, kuma yin aiki na sha'awa neman aljanna wa jannatin arduha samawati wal ardu kuma wato kwadayi na shiga aljanna wanda fadinta idan da za a buɗa ta kai girman ƙasa wato ma'ana duniya gabaki ɗayanta ko kuma a aninnin kata har izuwa bakwai ka ardi hake na lawusi at idahuma bil ukra a ce wannan aljanna wannan aljanna waccan aljanna wannan aljanna daya mafi karanci ta kai girman duniya gaba daya wa iddat lil muttaqin Allah Allah ce mun tanadi wannan fili na aljanna ga waɗanda suke jin tsoron Allah kaulan wa fi'lan ko bi amali sa'ati sune masu aikata aiki na bin Allah wa tarkil ma'asi da kuma ƙin saɓa wa Ubangiji maɗaukacin sarki na Allazi na
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والآتين عن الناس والله يحب المحسنين الذين ودن ذا شجاء الجنة تند أكفدا تنن وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين للمتقين الله سيتي الذين ينفقون في طاعة الله su ne waɗanda suke ciyarwa cikin bin Allah. Fisarra'i wadda ra'i lokacin akwai sauƙi da lokacin akwai tsanani. Suna cikin sauƙi na buɗi za su ciyar saboda Allah. Suna cikin tsanani za su ciyar saboda Allah. Ko? Walkazimi na lagaiza da kuma masu kame fushi. Alkafi na an imda'ihi ma alƙudurati. kana da iko an maka abin fushi ka kame fushin Allah ce kai dan aljanna ne wal'afina anin nasu da masu yafe wa mutane in sun yi musu laifi in sun yafe wa mutane Allah ce to wanda ya aikata irin wannan ɗabi'a dan aljanna ne a mimman zalamahum kenan ai attarikina uqubatahum uqubatihim su ki su musu uquba su yafe musu والله يحب المحسنين بهذه الافعال ubangiji yana son masu kyautatawa da irin wannan ɗabi'a an ce imamu husaini alaihi salatu wassalam ɗaya daga cikin kuyangunsa tana zuba mishi ruwa yana alwala sai bisa ga kuskure sai ta taɓa shi da abin da take zuba mishi ruwan ya alwala to jikan annabi ne sallallahu alaihi wasallam na kusa-kusa saboda haka yana dagowa yana kallanta sai ta ce walkazimi na lagaiza wal'afi na aninna sai imam kawai ya murmushi sai ce kazamtu gaizi wa afautu anki ta ce wallahu yuhibbul musinin ya ce ta ce Allah yana son masu kyautatawa shi kenan sai ta to shi kenan ki je na sake ki na yanta cikin zama ya daga yau ke ba baiwa ba ce alaihi salatu wassalam sai Allah ya ce ni الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين ولنما سفا ديسو وند أكي مغانا دسكي دوتشن الجنة دا الله يفعل سوني za fa'alu fahishatan in suka aikata wani mummunan aiki zamban kabihan kenan au zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kansu da yin wani mummunan aiki zakarullah tastina ukuba ta ubangiji ai azabar Allah wastakbaru li dunubihim sai su nemi gafara sai astaghfirullah astaghfirullah allazi ما الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ومن يغفر الذنوب أي لا يغفر الذنوب إلا الله فمي غفر ذنوبي سي الله ولم يصروا على ما فعلوا باسا كوما واسو ساكي أيكة إرن وانشان أيكي دسك أيكة أبايا ما فعلوا وهم يعلمون الحال سنا سني سيدي أكم كسكوليكم نعم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العالمين
أولئك أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر الآملين أولئك الموصوفون بما ذكر waɗancan da aka ambace su da wannan siffa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna yace ulaika jazaohum maghfiratun min rabbih sakamakon su shine gafara Allah zai gafarta musu Allah ya gafarta mana wajannatun tajri min tahtiha al-anhar idan an sa su a aljanna akwai korama yana gudu ruwa a ƙarƙashin katangar wato abin da yasa Allah yake magana akan ruwa da aljanna ka san makka haƙo ne su ana nuna musu wato kamar Allah yana kwaɗaitar da su ne ba ku da ruwa a makka ƙasar ku ba ta ɗaukar noma ku aikata aiki mai kyau akwai wani gida na dawwama a gidan akwai kayan lambu sannan kuma akwai ruwa ina fatan an gane shi yasa Allah yake kwadaitar da mutanen Makka wajen natin tajri min tahti al-anharu saboda wahalar da ruwa yake ba su a lokacin suna shan wahalar ruwa don haka Allah ce an an sa ku a aljanna akwai ruwa yana gudu a ƙarƙashin katangun aljanna in an shiga kuma khalidi na fiya tabbata ake a ciki ba ranar fita sati ɗaya ba ne ko wata ɗaya ko shekara ɗaya khalidi na za a dawwama a ciki ni'ima ajarul amilin madalla da sakamakon masu aiki kyakkyawa da'ati hazal ajar ko da biyayya ga Allah maɗaukacin sarki da wannan sakamakon da Ubangiji ya ba su. Na'am.
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا- فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قد خلت الله يتي أي مدى تاوشي قد خلت من قبلكم سنن يا أهل مكة كوي تناني منا أنا باكو لابارن متاني ديوا كمان جماعة النبي نوح عليه الصلاة والسلام وقوم لود كمان متانا النبي نوح آه kan namaruz kamar namaruzu na annabi Ibrahim wanda ya yi jayayya ko alam tara ila allazi hajja ibrahim fi rabbi an atahu allah mulka iz qala ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumiitu qala ana uhyi wa umiitu namaruzu ka sai yana daga cikin sarakunan da suka mallaki duniya saboda ganin isa annabi ibrahim ya bi sawa ya ce ai ubangijinsa yana kashewa yana rayuwa ai ni ma ina kashewa ina rayuwa in dai wannan ne ai abu ne mai sauki kawai ya ce a kawo mutane daga fursuna an yanke musu hukunci ya ce kai je ka wannan kuma ku kashe shi ya ce na kashe na raya saboda haka sai mutane suka yi ta ihu a ya kashe ya raya ya kashe ya raya to bayan ubangiji ya gana maruzuwawa ne sai ya gaya wa annabi ibrahim ya ce to ka ce fa inna allah ya ati bi shamsi min al mashriqi fa ati biha min al maghribi fa buhita alladhi kafara sai annabi ibrahim ya ce to ai ni ubangiji na yana fitar da rana daga ina daga mahudarta kai kuma ka fito da ita daga inda za ta faɗi shikenan fa mu fitar lazi kafa sai ya ce to fasiru fil ardi ku je bayan ƙasa ku tafi iraq ku shiga sham ku zaga ku gani mana za ku ga guraben da aka halaka wa'annan mutane ko fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibina ku kallo ku kalla ku gani yaya ƙarshen waɗanda suka sarefantar da annabawansu ta ƙare ma'ana suka ƙaryata annabawansu yaya ƙarshen su ya ƙare ai an halaka su ne saboda haka wannan Allah yana ba annabi alaihi salatu wassalamu haƙuri ne wato kamar tasliya kenan yana ka yi haƙuri ka yi haƙuri ya rasulallah haka aka yi wa annabi nuhu haka aka wa annabi ludu haka aka yi wa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam na'am هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا بيان للناس وهد وهدى وموعظة للمتقين الله هذا القرآن ونن القرآن بيان للناس wato bayani ne daki-daki ake wa mutane wa hudan mina dalalati kuma shi alkur'ani shiriya ne ga bata duk wanda ya bata alkur'ani shiriya ne gare shi wa mau'izatan jan kunne ne ga wanda ke aikata mummunan aiki ko amma lilmuttaqina Allah ga masu jin tsoron Allah alqur'ani shiriya ne su ma a gare su na'am ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تحزنوا وتكركوا بكنتش كو ولا تهنوا كركوا زمان توما سروني ولا تحزنوا كما كركوا بكنتش بما أصابكم من أهد سبول أبن ديسا ميكو يفاردكو أياكم أهد يد أنكشي متن سبعين أنجوا a mutane da yawa an ji musu ciwo an tumul a alauna bilgalabati alaihi Allah ce za ku yi nasara a kansu in kuntum mu'mini da haƙƙan in kun kasance ku muminai ne na gaskiya na'am إن يمسسكم قرح فقد مس القرن قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين in yamsaskum qarhun faqad massa alqawm qarhun mithlu wa tilka al-ayyam nudawiluha bayna an-nas يعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء الله يحب لا والله لا يحب الظالمين إن يمسسكم قره إذا تشيو يا شافيكو كو a yakin uhudu kasan an sha wahala a uhudu fakad massal qauma qarhum mithlu ai su ma ya shafe su a badar kun kashe su kun ribace su a yakin badar so da haka ku tuna waccan lokacin wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas irin wannan ranar ce Allah yake juya ta wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas Allah ta haka muke jujjuya lokaci yau gare ka gobe ga wani amma su ga muminai wannan jarabawa ce Allah ya musu a Uhudu me yasa Allah ya jarabce su saboda annabi alaihi salatu wasalamu ya gaya musu ku tsaya a wancan gurin kar ku sauka ko mun yi nasara ko an yi nasara a kanmu kawai sai suka ga an yi nasara ana ɗiban ganima kawai sai suka gangaro suna gangarowa sai aka zaga ta baya shi ke nan sai sararsu ake sai da kashe mutum saba'in aka ji wa mutane da yawa ciwo a gurin shine Allah yake ba su haƙuri a wannan abin da ya faru da su har Abdullahi bin Ubay bin Salul ka san Badar a tsakanin Makka ne zuwa Madina Uhud kuma a Madina akai wannan yana zagawa yana yana yana kururuwa yana cewa ai an kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda munafurci wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas ko yawman li firqatin wa yawman li ukra li yattaizu yau naku gobe na wa'ancan amma saboda ku azantu wal ya'lam Allahu allazina amanu minkum dan Allah ya san suwaye suka yi imani na gaskiya daga cikin ku wa yattakhidha minkum shuhada kuma daga cikin ku a samu shahidai na Uhud ga sunan ko yanzu ka je Madina ana zuwa ana ziyartar su ubangiji ya girmama su da da shahada wallahu la yuhibbu zalimina ubangiji bai san mutane azzalimai ai ma'ana ubangiji madaukakin sarki zai musu azaba na وليمحق الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وليميز الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وليميز الله الذين آمنوا dan Allah ya tsarkace waɗanda suka yi imani daga zunubai wanda suka yi ko ayyukan ruhun mina zunubi bima yusibakum shine liyu mai isa kenan wa yamhaqqal kafirina kuma ubangiji madaukakin sarki ya halakar da kafirai saboda wancan fadawa abinda suka yi na kimbin Allah da kuma saba wa umarni na Annabi sallallahu alaihi wasallam da cutar da muminai na'am
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم حسبتم أيها المؤمنين تكوتا رمو من إيدا ما كنا زتوني إن جاء الله أن تدخلوا الجنة ذاكو شجاء الجنة صدقة كوتا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم الله بيسنسوا ذاتي جهادي أشكنكم a'a ai dole wannan jarabawa sai ta faru da ku. ya lamu sabiri na fi shada'id kuma ubangiji ya san masu haƙuri wajen wato jarabawa da tsanani da ubangiji madaukakin sarki ya aiko da ita suwaye za su iya haƙuri an kashe wa'annan an ji wa'annan ciwo an yi asara na dukiya dawa dawaye za su yi haƙuri na'am ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل من قبل أن تلقوه فقد رأيتموهم وأنتم تنظرون ولقد كنتم تمنون الموت من قبل to amma da gashi kuna cewa ina mutuwar take a je a yi shahada ko domin ai Allah ya taba gaya musu a, a- a- su, su kira mutuwar saboda haka suna ta ƙoƙari suna cewa to ai yaya za a yi ina ma shahadar su je su ai da kuna kira tamannaunar mauta min ƙabu ko an talƙuhu yayin da kuma yayin da kuke faɗa ku da bakinku cewa ina ma irin ranar da ta faru a badar mu ma irin wannan abin ya zo to ga ranar ta zo ko don me don su samu abin da shahidai suka samu zala ya gaya musu irin a falala da ni'ima abin da shahidai suka samu a yakin badar suna roƙon Allah su ma walakad kuntum tamannawna al-maut min qabl to da aka gashi yanzu ya zo فقد رأيتموه غاشيا زو أهد وأنتم تنظرون كنا كلو دا إدنكو غاشي كما كنا كوكا ميسا دمي حكا ذات فارو سي الله يتشيني وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين
وما محمد إلا رسول قد كلت من قبله الرسل أفإن مات أو انقتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فشيكنا an samu matsala munafukai sun ce manzala sallallahu alaihi wasallam an shahidantar da shi a uhudu saboda yadda aka kashe mutum saba'in da yadda aka ji wa mutane ciwo don sun ta kira suna kiran sunan manzala sallallahu alaihi wasallam suna kwala kira ce ai shiru to bacin wannan lokaci da ya shuɗe Allah maɗaukacin sarki sai ta to ma idan ma kun ce ya mutu a rayawar wa ma muhammadun illa rasul shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jakadan Allah kad kalat min qablihi rusul an yi annabi Isa an yi annabi Musa an yi Ibrahim an yi Hudu ai an yi annabawa da yawa kuma dukkan su yanzu babu ko daya afa in mata awin utila ko in kalaftum ala aqabikum a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tajalli ila rafiqil a'la ku kuma kun koma kamar yanda sauran annabawa ƴan uwansa suka yi sannan ku kuma kun koma ga kafircin ku ko raja'tum ila ila al-kufri shine in qalabtum ala aqabikum ban yankalib ala akibaihi duk wanda ya koma yayi ridda daga musuluncin da yake yanzu falai yadurra Allah shay'an bai cuci Allah da komai ba wa inna ma yadurru nafsahu kansa ya cuta sai da zillahu shakirin kuma ubangiji madaukakin sarki zai sakankawa masu godiya mutanen kirki wanda suka tsaya akan addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko bayan tajallin manzan Allah ila rafiqil al wannan manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya tajalli ila rafiqil al mutane wasu dewa sun koma kan addinin su na bautan lata da uzza da manata shikenan sai na ababakar siddiq akbar baya nan ya dawo aka ce mai ya faru lokacin wafatin manzala kenan sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya wa ma muhammadun illa rasul qad kalat min qablihi rusul afa in mata aw in qutilan qalabtum ala aqabikum falan yadurra Allah shay'a sana babakar ya karanta wannan ayar mutane hankalinsu ya tashi sai ya shige sa manzala yana kwance ba a taɓa ganin tashin hankali irin wannan ba sai ya yi mayafin da yake aka rufe shi da shi ya sumbaci goshe shi nan ya ce ɗif ta hanyar wa mai kitar ya rasulallah yana zub da hawaye yana shasheƙa sau da musiba ce babba ya ce ka rayu kana ƙamshi ka yi ta zalli ila rafiƙil ala kana ƙamshi sallallahu alaihi wasallam dama annabi ya ce hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum duk ɗaya ne shi a wajen shi shi sa zama hurmatahu hayyan fa hurmatuhu mayyitan yadda alfarmarsa take lokaci yana cikin jiki da jini haka har yanzu take da ka taba ta Allah zai taba ka to da haka duk wanda ya koma ya bar musulunci tabbas ubangiji madaukakin sarki ba zai bar shi ba amma duk wanda ya tsaya akan musulunci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Allah ce za mu saka mishi daidai gwargwadon abin da ya kamata mu saka mishi da shi na وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله باون وان ذي متسي الله يا قدر يا مجي باون وان ذي كشيكا babu bullet baya kashewa wuka ba ta kashewa bal Allah shi ke kashewa da yawa za a harbe su da bullet ɗin ba za su mutu ba da yawa za a yanka wukar ta ƙi yankawa ko saboda yankawan ba a hannun wukar yake ba a wajen ubangiji yake kaifin haka kuma shi mutuwa ba ta bullet tana wajen ubangiji wa makana li nafsin an tamuta illa bi iznillah hukunci ne na ubangiji daga lokaci ya yi sai kawai mutum ya mutu mutum zai hatsarin mota ba zai mutu ba gida ya ƙone yana ciki ba zai mutu ba wani ma kuma zai nemi taimako ne ta wasuli sha maganin tauri a yanka a yanka wukar ba za ta yanka ba Allah ne ya hana wukar ta yanku ko kuma maganin bindiga da gaske ne akwai ai izini ne na Allah li kulli da'in dawa'u ba wani abin da ba shi da magani in ka ji mutane cewa babu kaza babu kaza shine ba shi da shi to da ka kai da ba ka da shi tsaya a babu kawai iya wajenka ta dukkan ku ba mai filiyar da kai dai ba ka da shi amma da an bincika shi mai shi ya san yana da shi yawa to da kan za ka yi magana sai ka yi magana a daidai matsayinka kamar shi yasa waccan jaraba ta annan musa alaihi salatu wasalamu da aka ce wa yafi ilimi yace shine kuma gaskiya shine to da shine annabin Allah shine mursali shi ne mai magana da Allah Allah ce a ai da ka sani Musa sai ka maida al'amari zuwa wajen ka ce Allah ne ya sani to ubangiji akwai wanda bai ce kwarai kuwa akwai wanda ya fika yana ina ce kwantar da hankalinka za a nuna maka shi kuma da lokacin ya sai da Allah ya nuna mishi ba annabi bane bai ma taɓa sanin sunan shi ba shi haka Allah yake hukuncin shi shi sa ita wannan ɗariƙa ta sufaye ba abin da ya fi ta daɗi so da tarbiya tarbiya tarbiya na zuciya za ta ladabtar da zuciyarka wajen sanin bayan Allah da yi musu biyayya da ladabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna irin waɗannan mutane kamar a waisul karni ko radiyallahu ta'ala nu bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma girman shi girma ne mai yawa manzo Allah ya yi ishara akan shi ya kuma nuna girman shi da darajar shi haka bayan Allah suke kullum in kana abu wani ne baba ne amma dan shi ya fi shi daraja wallahi a wajen Allah dan yake cin albarkaci amma bai sani ba da zai yi wani abu Allah ya fito mishi da daraja dan sai ma wace shi haka wani yake so da yawa haka abubuwa suke faruwa ko amma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah ba dama mutum ya mutu sai Allah ya ga dama kitaban mu'ajjala lokaci ne kuma ko muwakkatan lokaci ne daga lokacin yayi shikenan sai a ce ai wane ya rasu ai ba wani ba wani wa man yurid sawabat dunya bi amali duk wanda yake aiki yake neman ladan duniya to ubangiji ce nutihi mina sai mu bashi ko ma qusima lahu wa la hazza lahu fil akhirati amma fa a ranar lahira ya sakankance ba shi da komai ba da wani rabo domin ya yi aikin aiki ne don duniya wa man yurid sawabal akhirati duk wanda kuma yake aiki don Allah yana tunanin lahira da utihi mina Allah ce sai mu bashi ladan lahira sai a bashi aljanna Allah ya sami aiki don Allah wa sanadin shakirin sai ubangiji madaukakin sarki ya sake maimaita da sai da zillahu shakirina wa sanadin shakirina da sannu za mu sakankawa masu yin aiki saboda Allah suke gode wa Allah da ni'imar da Ubangiji ya musu. Na'am.
وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وكأي من نبي وكأي من نبي قتل قتل معه الربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وكأي أي ديوة كم ديوة ko da yawa min nabiyin utila da yawa annabawa da yawa an shahidantar da su ma'ahu kuma tare da su ribbiyu da kasirun akwai jama'a kuma da yawa ma wahanu ba su raunana ba ba su ji tsoro ba lima a sabahun saboda sanadin abin da ya shafe su fi sabilin layi domin ɗaukar kalmar Allah minar jarahi an ji wasu ciwo ko da kuma a shahidantar da sahabbansu wa ma da uku ba su dai raunana ba anil jihadi ga barin jihadi mastakanu ba su kuma zamanto sun kaskanta ba a duhim ga makiyansu su koma yadda kuke magana akan wato cewa ku koma kan harkokinku na bautar lata da uza da manata saboda manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi tajalli ila rafiqil a'al a bal sun yi hakuri a saboda haka Allah ce wallahu shi ubangiji yuhibbu sabirina yana son masu hakuri alal bala'i akan musiba idan ta shafe su zai sa ka musu ladan yin hakuri wallahu ma'a sabirina ubangiji yana tare da masu hakuri na'am وما كان قولهم إلا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وما كان قولهم عند قتل نبيهم مع ثباتهم وصبرهم يا عند أككش النباوانس da sahabbansu da jama'arsu abinda suke faɗi rabba na gafir lana zunubana ubangiji ka gafarta mana zunubanmu wa israfana da wuce gona da iri da muka yi ko fi amrina cikin al'amurorinmu wa sabbit a kadamana ka ba mu sabaci ubangiji bil kuwwati alal jihadi da samun ƙarfi wajen ɗaukaka kalmar Allah surna ma'alar ƙaunin kafirina ka taimake mu akan mutane makiya Allah kafirai abinda muminai suke faɗi kenan na'am فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين
muminai sai suka ci gaba da cewa atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin to bayan muminai sun yi wannan addu'o'i rabbana ghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qaumil kafirin atahumullahu sawabad dunya sai ubangiji madaukakin sarki ya ba su ladan duniya na menene ita ce ai an nasara wal ganimata sai ya ba su nasara a yayin mai a yayin jihadi wal ganimata kuma ga samun ganima a ciki wa husna sawabil akhirat sannan ubangiji wanda suka yi shahada ya ba su aljanna wanda kuma suka tabbata a musulunci suka mutu ubangiji ya sa suka zama yan aljanna Allahu yuhibbul musinina Ubangiji yana son masu kyautatawa Allah ya sa mu cikin su na'am يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ya ayyuhal ladina amanu in tudiqu alladina kafaru ruddukum ala aqabikum fatanqalibu kafirin ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani in tudiqu alladina kafaru idan kuka yadda da waɗanda suka kafirci kuka bi su fi ma ya amuruna kun biki akan abin da suke umarta ku da shi yardukum ala aqabikum ila al-kufri das komar da ku zuwa kafirci tan qalibu kasirina za ku wayi gari kuna masu asara na بل الله مولاكم وهو خير الناصرين
balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin a'a ba haka ba inji Allah shi ubangiji ai shine mai taimakon ku huwa nasirukum shine mai taimakon ku balillahu maulakum ubangiji shine mai jibintan al'amuran ku shine mai taimakon ku wa huwa khairun nasirina duk wani mai taimako to manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Ubangijinsa sun fi kowa taimako. So da haka ku nemi taimakon Allah ta kamun ƙafa ga annabi sallallahu Alaihi wasallam, Allah zai taimake ku, na'am.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين
Na'am. A sanulki fi ƙulubin lazina kafarun ru'uba, bima ashraku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa ma'awahumun nar wa bi'sa maswaz zalimin Allah ya ce sanulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba ya ku mu'minai ku kwantar da hankalinku za mu sanya tsoro a cikin zukatan kafirai mu tsorata su da ku ku yan kaɗan ne amma mu ninka ku a idansu su gan ku kuna da yawa kwarjini kenan kaga haka bayan Allah suke yi sai ah, su zama suna da kwarjini sai wace tarahum sukutan wal maqamu mushiru eh za kwarjini ya cika abin nan a ido ko bima ashraku ai bi sababi shirki shirakihim saboda hada Allah da suka yi da wani ka san ba abin da Allah baya so kaman shirka saboda haka idan mutum wai ya ce maka masu ɗariƙun sufaye musamman mu 'yan tijjaniya mashirikai ne ƙarya yake yi kaga shi shi ne mushirki babu abin da shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu yake faɗa da shi kaman haɗa Allah da wani shi ne ma ma'anan yin zikiri da yawa la ilaha illallah kullum koran wani Allah kake yi ba dama ka zama kana haɗa Allah da wani kullum korar wani Allah kake yi eh? kullum korar wani Allah kake ka yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kana ƙara samun kusanci da manzo Allah ka yi istighfari kana samun wankewa na zunubai da baki da kana dandake nafsu saboda haka Allah madaukakin sarki ce a'a ai abin da yasa za a sa musu wannan tsoro a zama ana cika musu ido saboda sanadin suna hada Allah da wani da kuma magana akan ma lam yunazzil bihi sultana cewa ubangiji bai saukar da wani hujja akan wannan magana ko na bin gumaka cewa ai muna bin su ne a innama na abuduhum illa liyuqarribuna ila allahi zulfa muna suna bauta wa gumaka ne don su kusanta su da Allah alhalin kuma sabanin haka to amma shi shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu ba a bauta shi domin ba Allah bane haka shehu ibrahim ba ya cewa ku zo ku bauta min babu ba lokacin da aka zo sallah a zawiya a daga hannu a ce a kaza a kira ko ana yi ba a yi abinda ake a karanta fatiha karanta sura inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمي اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم كل ما قال شو إبراهيم إن يفرج الله تعالى عنه أكن كفر ريفرنس ونن آيويني إرن آية النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله يما قال هذا من الله صلى الله عليه وسلم أكنشي أكن هذا الله دوني النبي إبراهيم بيتبع هذا الله دوني تو هكا شو إبراهيم يكي kullum mai tsananin bin Allah ne biyayyarsa kuma yana faɗa a haɗa Allah da wani ko so da aka to su kuma ƙoƙarinsu su haɗa Allah da wani ma wa humun nar haɗa Allah da wani nan da suke makomarsu wuta bi isa masuwan zalimina mummunar makoma ta tabbata ga azzalimai su ne kafirai mushrikai masu haɗa Allah da wani su ne azzalimai ba su haɗa Allah da wani amma musulmi mai istighfari mai salatin annabi mai zikirin Allah ya kori da shirka ya kori da bid'a duk ba su haɗa hanya da ita ba bal wanda baya yi shi kuma shi yafi kusa da ita na'am ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم بالأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين to Allah madaukakin sarki to da kasancewarsu da annabi sallallahu alaihi wasallam ga wancan abin da ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su tsaya ku tsaya anan in mun yi nasara kar ku sauko in an an yi nasara kan mu kar ku sauko abinda kuke so kawai mu dinga jin saukan kibiya ya rarraba su amma saboda ganin an ci kaman yakin ya kare an yi nasara suka sauko daga Uhud shi ne wani wali mutumin kirki Allah ƙara mushi kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam shi in ya je uhudu baya hawa dutsen akar muka na me yasa yace a'a ai har yanzu annabi wanda suka hau bai ce sauko ba to in ya hau kuma ba zai sauko ba kaji mutanen kirki so da manzo Allah bai yi umarni a sauko ba ya ce dai a hau su kuma suka karya umarnin annabi suka sauko so da aka ce akaram kallah bai ce a manzo Allah tun da ya ce a hau bai ce a sauko ba so da aka hun kun sa na hau ni ko ba zan sauko ba wa laqad sarakumullahu adahu ubangiji hakika ya gaskata wato al'amarinsa alkawarinsa kenan iyakum akan ku bin nasari da yin nasara istuhusunahum yayin da kuka samu nasara a kansu kuna ta samun nasara a kansu a wajen yaƙi kuna kashe su amma bi izinihi da izinin Allah bi iradatihi da ikon su uhudu kenan hatta iza fashirtum ko wa tanaza'tum fil amri har lokacin da kuka fashe kuka kuma saba umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam bil maqami fi sabahi nadali lirrami a wannan guri da manzo Allah ya ku a dutse ku abin da aka sa ku kai harbi kuka saba wannan alƙawari kuka saba wannan umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kada ba'dun wasu ne daga cikin suka ce na zahabu kai mu tafi ma faƙar nusir a faƙar nusir a fadina suka ce ai ƴan uwan mu sun riga sun yi nasara sai wasu suka ce a a qala ba'duhum la nukhalifu amra an-nabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wallahi ba za mu sauka ba sai lokacin da manzo Allah ya ce mu sauko za mu sauko saboda haka su ba za su sauka ba wa asaitum Allah ya ce kuka saba wa Allah kuka sabu ubangiji ai taraktumul markaza li talabil ganimah kuka bar inda manzo Allah aje ku kuka taho neman ganima min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan ubangiji madaukakin sarki ya nuna muku sashin abin da kuke kauna ko minkum daga cikin ku man yuridu dunya akwai waɗanda suke son duniya fataraka al markaza lil ganimati suka bar inda annabi ya ce su tsaya suka zo daukan ganima wa minkum daga cikinku man yuridul akira akwai masu son lahira su ne suka ce la nukalifu amran nabi sallallahu alaihi wasallam ba za mu saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba fasabata bihi suka tabbata nan har lokacin da aka shahidantar da Abdullahi bin Jubair da sahabbansa sun masarafakum sannan ubangiji madaukakin sarki ya juyar da yaki ya riga ya karye gaba ki daya anu ga su kafiran liyabtaliyakum amma dan Allah ya jarabce ku jarabawa ce ta Allah madaukakin sarki ko ai liyamtahinakum domin ubangiji ya jarabce ku liyazhira al-muqlisa min ghairi dan ya san waye mai jin tsoron Allah yake da ikilasi na gaskiya kuma wanda dama yana bin manzo Allah ne baina baina amma duk da haka walaƙad afa an kum ya ce to an muku afuwa Allah ce an muku afuwa wallahu zu fadlin alal mu'minin ubangiji mai yawan falala ne akan mu'minai bil afwi da yin afuwa da ya musu Allah ya mana afuwa na'am sallallahu alaihi wa sallam